ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله إن شاء الله زام دورا سمنا تفسير القرآن من جرمة في سورة فاطر جاء من قناة آية أربعين دقيقة تندق بياني da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi da tsari da ya ba ma bayi na maiwa a bayan ƙasa. Kowanne ja'alakun khala'ifa fil ardi Allah ya ce Allah shi ne ya sanya ku mamaya kalifofi a bayan ƙasa. Wasu ne suka bushe kuma kuka zo, kuma da ku bushe wasu kuma su zo. Ribar ɗan Adam shine lokacin da Allah ya kalifantar da shi a bayan ƙasa a cikin rayuwarsa ya yi ƙoƙari ya yi amfani da wannan dama na wannan lokacin kafin lokacin gushewarsa. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce hayata da kwamna mautik ka ribaci rayuwarka kafin mutuwa ribatar rayuwa kafin mutuwa shi ne amfani da dama da Allah ya baka a rayuwa na shekaru na lafiya na wadata basirarka da dukkan nau'ukan baiwa da Allah ya ma ka yi ƙoƙari ka sarrafa su cikin ayyukan alkai kafin lokacin da damar za ta soci Allah ya ce dukkan abin da kuka rike kuke bauta koma bayan Allah yana magana da masu shirka da Allah Allah ce ba abin da suke da mallakarsa a bayan kasa daidai da kwayar komai duk abin da wani zai rike kul ara'aytum shuraka'akum alladhina tad'una min dunillahi kaje ce min dunillahi kawai abin da ake kallo abun Allah ne a'a ba Allah bane Allah ya ce wallahi bai isa ba bai kai ba bai kawo ba daidai da kwayar komayya bai da mallakarsa shi yasa na daga cikin asara mafi muni bautan wani Allah ko bautan wani tare da Allah ko kafirce ma Allah duk waɗannan kalubale da Allah subhanahu wata'ala ya jefa ma bayi ba a taɓa samun wanda ya mai da martani ba duk wanda aka tambaya sai su ce Allah ne duk wanda aka tambaya sai su ce Allah ne wa yake kaza wa yake kaza Allah ne wa yake kaza wa yake kaza su ce Allah ne ba a taba samun wanda ya buki kirji ya ce ni ba ne ko kuma wane na ba ne Allah ya ce shi ne yake rike da sammai da kasai domin kar su zurbe akan bayi kuma idan da za su zurbe Allah ya ce ku zama su tunani wane ne zai iya tsare muku su daga afkawa a kanku ko daga afkawanku cikinta idan ka sani babu wannan dalili ne akan Allah ɗaya ne shi kaɗai ya cancanta a bauta mishi ba wani abin bauta da gaskiya idan ba Allah to sai Allah ya ce
بسم الله الرحمن الرحيم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا Allah ya ce wa aka samu billahi jihar da imanikin Allah ya ce kafirai shawa sun rantse da Allah Allah ya ce sun kore maneji wajen rantsuwa da Allah wajahadu billahi wa aqsamu billahi jahada aymanihim Allah yace sun rantse da Allah iyakar rantsuwan su la in ja'ahum nadhirun suka ce har idan mai gargadi ya zo musu har in Allah ya aiko musu da manzo a cikin su la yakununna ahada min ihdal umam Allah yace suka ce za su zama shiryayyu sama da yadda kowace ɗaya daga cikin al'ummomi da Allah ya taɓa turo musu manzo suka shirya. Allah ya ce sai da suka yi rantsuwa suka kure maneji wajen rantsuwansu don in za a yi rantsuwa sama-sama sai a rantse da lata ko da uzza ko da manata idan an kure kwano sai a rantse da Allah. wa aka samu billahi Allah ya ce sun rantse da Allah jihada aimani iya ƙarshen ƙure manijin rantsuwansu la'in ja abun nadiru suka ce idan har mai gargaɗi ya zo musu laikunun na ahada min ihdal umam za su shiryu za su bi Allah za su bi manzon sama da kowace ɗaya daga cikin al'ummomin da aka taɓa aiko musu manzo suka shirya fadan ma ja abun nadiru Allah ya cikin lokacin da mai gargadin ya zo sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma za da hum illa nufura Allah ya ce ba abin da zuwan san ya kare su Allah ya ce sai daɗa gudun gaskiya sai daɗa gudun gaskiya sun yi irin waɗannan maganganu da yawa tun kan zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallam idan suka ji kuriyar ahadul kitabi sai su ce inda yadda waɗannan suke da littafi haka mu ma larabawa muke da littafi suka ce da Allah ya ga biyayya wa in kanu la yaqulun law anna indana dhikran min al-awwalin
لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون Allah ya ce wa in kanu da yaqulun sun kasance suna cewa law anna indana dhikran min al-awwalin suka ce inda mu ma muna da wahayi muna da littafi irin wadda aka saukar ma al'ummin da suka gabace mu lakunna ibadallahi al-mukhlasin da mun zan bayin Allah keɓantattu nagartattu masu bin shi da ikhlasi suka ce inda Allah zai gwada mu ma ya ba mu annabta ya ba mu manzanci ya ba mu littafi suka ce da mun shirya sama da yadda kowace al'umma ta taɓa shirya ta bi Allah da kunna ibadar lahil muflasi da mun zan bayin Allah na musamman ba kafa rubi Allah ce gashi mun ba su sun kafirci da sau mai alamun Allah ce sun za su fahimci kuskuren da suka tafka ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين Allah ya ce walau anna ahlaknahum bi azabin min qablihi inda mun halakar da su kafin saukar da alqur'ani kafin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam laqalu Allah ya ce wallahi da da su ce rabbana ya ubangijinmu laula arsalta ilaina rasulan Allah ya baka aiko mana da manzo yaya baka aiko mana da ɗan aike ba Allah yaya baka ba mu littafi ba fanattabi a ayatika mu bi ayoyinka min qabli annabilla wa nakra kafin mu kaskanta mu walakanta Allah da ka turo manzo da ka gaida da mu bi shi wa hadha kitabun أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم أن تقولوا ترحمون أن تقولوا إنما أشرك إنما آباؤنا أنزل الكتاب على طيب أو تقولوا أنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءهم موعظة من ربكم ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون har ma kana jin dumi ke Allah ya ce wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun Allah ce ga ne littafin mun saukar muku da alqur'ani mai albarka fattabi'uhu Allah ya ce ku bi shi wattaqu ku kiyaye dokokin Allah la'allakum turhamun za a ji kanku ولو أنا أنزلنا ولو أنا أنزلنا ولو أن أنزل الكتاب من قبل ولو أن أنا ما سأتكلم تعين هذا الكتاب هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من تقولوا قبل إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا وإن كنا عن دراستهم لغافلون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا Allah ya ce saboda kar ku ce ai an saukar da littafi ne wa yahudu da nasara kawai waɗannan an ba su attaura waɗannan an ba su linjila kafin mu wa inna an dirasatihim la gafilin mu kuma mu iya karatun su ba balle mu je mu dauka mu karanta ka san Allah duk ta inda zaka sha kwana ya sani sai sha kanka shi yasa duk wanda zai mishi azaba sai ya tambaye shi ranar alkiyama abin da ya kawo ka wutar nan an taba maka bayani sai ka cike an ma bayani turan tsuwa suka yi da Allah wa aqsamu billahi jahada aymanihum sun rantse da Allah wanda shine iyakar karshen rantsuwan su la in ja'ahum nadhirun in mai gargadi ya zo musu la yakununna ahada min ihdal umam suka ce wallahi za su shirye sama da kowace al'umma da ta zo falamma ja'ahum nadhirun Allah ce to yayin da mai gargadin ya zo Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma zadahum illa nufura Allah ce ba abin da ya kare su da shi sai gudun gaskiya sai nisan kan shi manzon me yasa Allah ya ce istikbaran fil ardi wa makara sayyi Allah ce girman kai a bayan kasa da mummunan makirci ɗaya daga cikin tarko mafi haɗari da shi ɗan ke amfani da shi wajen ɓatar da mutum lokacin da za a gaya mai gaskiya shine girman kai shine girman kai daga lokacin da kaga al'amarin girman kai yana barbaran ka to kai saurin komawa zuwa ga Allah. shi yasa qur'ani zaka ji ana ta qala al malaku alladhina istakbaru qala al malaku alladhina istakbaru qala al malaku alladhina istakbaru duk inda Allah ya sai yi magana masu girman kai saboda su kafin su karbi gaskiya daga wajen ka sai sun kalle ka ka kai matakin ka shiga cikin su وإذ يتحاجون في النار يتحاجون في النار فيقول الضعفاء سيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ولو ربهم ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين mutanen annabi shu'aib Allah ce kalal malakul ladina قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين duk al'ummar da ta shuɗe har zuwa al'ummar mu al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya kangare kaga yana faɗa da gaskiya Allah sai ce girman kai girman kai annabi da ma yace batrul haqqi wa kamtun nas a gaya ma gaskiya ka san wannan gaskiya da kanta tsoron gaskiya akwai da ko ɗansa bai isa ya gaya mishi gaskiya ba saboda ka tsakanin su da baban su duk abin da uban yake yi sai dai su yi ta kewayawa su nemi wa zai ma baban magana amma su ba su isa su zo su gaya wa baban su gaskiya ko su mai nasiha ba akwai da ko matarsa ba ta isa ta yi mishi nasiha ba duk asalin original girman kai ke duk wanda ka ɗara shi akwai da kanin sama bai sai mai nasiha ba amma muna fahimta to wannan alama ne na girman kai daga lokacin da kake mu'amala da mutane da zatinsu gudansu wadda ka fi shi a ranka fin na zati shine ma'auni to kana da girman kai saboda wannan kanin gare ka bayi da dama ya zo ya same ka ya ce yayi abu kaza da abu kaza nan da ake ya kamata a gyara shi bayi da dama bayi da dama in kana da wani aboki sai dai ya kewaya to girman kai kenan aiki suka yi domin sun raina manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa kanu laula nuzila hadha al-qur'an ala rajulin min al-qaryatayn azim هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون wa kanu suka ce laula nuzila hadha al-qur'an ala rajulin min al-qaryatayn azim suka ce me yasa idan Allah zai saukar da wannan al-qur'ani ba zai saukar ma wani babban mutum daga cikin waɗannan garuruwa guda biyu ba idan a makka ne akwai su abu jahalin idan ta'if ne akwai su urwatu bin mas'ud al-thaqafi laula nuzila hada alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim suka ce a makka a rasa wanda zamu bi sai muhammadu girman kai ne ko ba girman kai ba sun nuna waɗanda su suke so inda su ne da sun bi su to galibi in kaga mutum ya tafi ko yana faɗa da gaskiya to girman kai ya ɗebe shi bai so a gaya mishi bai so a gaya mishi duka idan gaskiya ne da amana sun san matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wannan fage gaskiyarsa amanarsa kamewarsa darajarsa to amma dai tun daga irin yanayinsa bai kamata a ce shi ne annabinsu jama'a mun fahimta ko da yawa daga cikin masu mulki haka ne masu gaya musu gaskiya in kawai yana kan kujeran to kawai in yace a risa to dole ku risa duka idan ya ga ɗaya bai risa ba to abokin fadansa ne shi yasa idan gwamnatin ta zo mutuwa sai a yi mutuwar gaske saboda ba wanda zai shigo ya same shi ce your excellency abu kaza da abu kaza da abu kaza nan ba akwai matsala sai dai a koma gefe da jami'in ta zai yasa yana daga cikin matsalar da fir'aun ya samu ke su hamana da suke jikinsa banda rubta shi ba abin da suke wannan tubba da Allah ya bada labarin su ahun kairun am qaumu tubba'in أهم خير أو قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين yana daga cikin manyan sarakunan Yemen da suka yi mulki mai karfi a duniya gashi Allah ya ambace shi a Qur'ani ya taba fita wani rangadi lokacin da ya fita sai ya yi ta makka da ya kalli makka ya ga yanayin makka sai ya ce wa makusantansa zan yaki garin nan in shigo da ita karkashin masarautata akwai waɗansu fada-fada guda biyu na ahalar kitabi da suke cikin tawagar sai suka matsa kusa da shi suka ce ranka yi dade kai haƙuri mu wuce garin nan ba zai tabu ba mun karanta a cikin attaura annabin da zai zo ƙarshen zamani a garin nan da a haife shi Allah ba zai bar a taba garin nan ba sai ce musu mu wuce aka zo madina ya ga madina da yadda take sai shawara ya ce za mu yaƙe su suka ce ranka ya daɗe mu wuce shi annabin in aka haife shi a can ya fara da'awa nan kuma madina nan ne base ɗinsa sai ce a wuce ba gashi Allah ya ambace shi da alheri ba amma kun ka ai makusanta ya samu na kwarai makusanta ya samu na kwarai amma fir'auna ba zuwa suka suka same shi وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون Allah ya ce wa kalal mala'u min qaumi fir'auna manyan mutanen da suke fadan fir'auna sai suka ce mishi yalla koyi atazaru Musa wa qaumahu li yufsidu fil ardi suka ce yanzu haka zaka zo da ido Musa da mutanensa suna cin karin su ba babbaka a a masa yalla koyi yanzu shikenan ka hakura atazaru Musa wa qaumahu li yufsidu fil ardi wa yadharaka wa alihatak Musa ba ruwansa ba bin dokokinka yanzu labu haka da ka zo da ido kala sai ya ce sannu kattilu abu na abu ya ce to za mu karkashe 'ya'yansu gaba daya ya zubu ko bai zubu ba ya zubu haka sai da suka kai shi cikin ruwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza arada Allahu bil amiri khairan ja'al lahu wazira sidqi annabi ce idan Allah na nufin shugaba da alkhairi sai ya sanya mishi waziri advisor makusanta masu gaskiya da amana in nasiya zakara in ya manta wani abu wannan makusancin sai ya tuna sai da shi wa in zakara a'anahu in ya tuna sai ya taimake shi kai same shi cewa excellency lokacin da muka tafi campaign waje kaza mun yi musu alkawarin da mu yi musu gada alkawari abin tambaya ne a wajen Allah waje kaza da muka je mun musu alkawarin za mu musu mashaya na dabbobinsu waje kaza mun yi musu alkawarin da mu gyara musu hanyarsu wa in zakara in kuma ya tuna a anahu annabi ce sai ya taimaka mishi wa idza arada Allah bil amiri ghayra zalik annabi yace idan Allah na nufin shugaba da sunkuyan haka waja'ala lahu wazira su'in sai ya hada shi da mugun makusanci akwai wanda shugaban ne da kanshi zai ga waɗanda zai taimake su ya ce musu wannan ku tuna mini sun share shi kenan ya sai ya sauka wata ransu haɗu da shi yana daga cikin abin da shugaba ya waje ba a kansa ya lazinta ma kansa ya dubi waɗanda ya tabbatar ko cikin abokansa ne da su iya gaya mishi gaskiya ai a tasowanka kasan kowa cikin abokanka kasan wadda koya ya kai shi ba zai ragar maka wajen gaya ma gaskiya ba sai ka ce to na ba ku makusanta na kai ka zan PA ko SA mai gaya wa gwamna gaskiya abin ne kamata ke ko mai gaya wa shugaban kasa gaskiya ka rufe ido duk abin da ne ka gaya mu tsakanin ka da Allah saboda ka duk abin da ya taso duk abin da ya taso zai zo ya gaya maka za ka gane amfaninsa bayan ka sauka sai ina umar lokacin yana kalifa da yake mai zafi ne da alarmomi yake yawo idan zai tafi wannan sai a ce kuzul abuwa wa amurbil urfi wa a'rif anil jahili yana kai damka sai an ramma jamshi ce yalla bai Allah ya ce ayi hakuri ayi yafiya ayi hakuri da jahilai sai ya ce wuce ka tafi haka ne haka ne eh zamansa mai girman kai shi baka yinsa baka yinsa shine ka saba ma ra'ayinsa ai annabi muhammadu sallallahu alaihi shi kadai zai zauna tsakanin al'umma duk abin da ya faɗa daidai duk abin da ya faɗa daidai ne ran da aka rantsar da sayyidina abubakar a khalifa ya ce in kun gana kauce ko da karfi ku dawo da ni wallahi abin da ya gaya wa sabai ke ya ce in kun gana ba ya ce ko da karfin tsiya ku dawo da ni kan daidai amma shugaba zai fito bainar jama'a da shekarunsa da jikoki ya rurruka a jar a cikin mutane duk kuma kusantan ba masu iya ce mishi yalla ko haka bai dace ya yi rawa ya yi fata ba wadda a makusantan zai ce ranka ne hakan nan ba bai dace in ya tashi ya rawa su masu tashi su kama rawa haka ne ko ba ka ba haka ne ko ba sa rawa in ya fara rawan su masu tashi su yi rawa shekaru sun yi gardama haka ne haka ne Allah ya samu dace Allah ya ce wa makarar sai da kuma mummunan makirci ɗaya daga cikin abin da ya sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ce bayan girman kai sai makirci suna ganin shi bai cancanta ba to da'awar ma yayi za a yi a kau da ita to makirci kuma ya zo ba da a bi ba girman kai yaya da a kau da ita makirci makirci duka kisoshin annabawa da manzannin nan kaje ka bi kowa in ya tashi ba da labarin makircin da aka shirya mai annabi nuhu ya ce
ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون ومكروا مكرا كبارا ومكروا مكرا كبارا الله يتي سني ماكرتي ماكرتي بابا ماكرتي duka duka duk annabin da ya zo dama kasan kowace al'umma haka aka jarabta kowace ƙasa akwai waɗansu ididdigaggun mutane miyagu a wannan ƙasar ko a jihar wadda duk yadda ake wannan yasu zauna sun tattauna tsakanin su annabi ya gamu da su a maka su ne allah ya karɓe yansu aka je badar duka aka zubda gawawwakinsu النبي صالح وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون
يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون كيف كان عاقبة مكرهم فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون Allah ya ce wa kana fil madinati tis'atu rahatin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun garin annabi salihu Allah ya ce akwai waɗansu miyagun mutane tara su kuma su tara su suka addabi al'umma in dai suka rufe kofa to duk ran lokacin da aka bude za a zo da sabon zalunci wa kana fil madinati tis'atu rahatin Allah yace cikin alkariyar Annabi Salihu akwai waɗansu mutane tara yufsiduna fil ardi Allah yace suna mugun barna a bayan kasa wala yuslihun Allah yace ba su gyara qalu wataran sai suka yi wani mitin cikin dare ta kasamu billahi ai ta halafu billahi suka ce kowa ya zo ya yi rantsuwa za fa a yi kisan kai ne a zo a yi rantsuwa ƙasa har masu mulkin nan suna yi in wani za a bashi komishina ko ce mace to ka rantse za ka mun biyayya a'a ka yi rantsuwan ka je ka yi abin da ya dace rantsuwa ba za ta kama ka ba akan zalunci kalu suka ce taqasamu billahi lan nubayyitannahu wa ahlihi za mu far musu mu kashe su cikin dare da shi da iyalansa abinda aka shirya a daren za a kashe annabi salihu da iyalansa duka thumma lanaqulanna liwaliyihi ma shahidina mahalika ahlihi idan an kashe shi da iyalan su kuma za su zo ta'ziya ce ma ma ma shahidna mu halaka aile mu ai ba ma maganin muna can ai muka ji labarin ai ga abin da ya faru sura su sa kashe shi sura su fara turo shinkafa haka ne eh sura su sa ayi barnan sura su fara kawo kuma daukin gaggawa ma shahidna ma halaka ahli ya ce ai mu ba mu nan ma aka yi abin ya faru eh ba ma wajen wa inna la sadiqun wa makaru makaran Allah ce sun shirya makirci babba wa makarna makaran Allah ce mun miyar da martani wa makircin da suka yi fanzur kaifa kana akibatu makrihim Allah ya ka dubi a ƙarshen makircin su ya kasance anna dammarnakum wa qaumakum ajma'in Allah ce mun markada su da jama'a su baki da fatilka buyutuhum kawiyatan bima zalamu Allah ce ganin gidajen su sun zama kufai saboda zaluncin da suka yi inna fi zalika la ayatan liqaumin ya'lamun Allah ce cikin wannan labari akwai aya abin daukan izna abin daukan wa'azi Allah ce ga mutanen da suke da fahimta da kuma sani to makirci ba irin makircin da ba a yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma annabi an taba zama cikin wani dare suka ce a ɗauki matsaya ɗayan uku ka'idar zaman kawai ɗayan uku kuma da'awar an zo ƙarshe wa idi ya bukuru bi kallabi na kafa bi yi bituka au ya kutuluka au ya kurijuka أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين Allah ya ce wa idi yankuru bi kallabi na kafaru Allah ya ce ka tuna lokacin da kafirai suka haɗu ana mitin ana shirya maka makirci liyuthbituka na farko ko a nemi wani kurkuku a kama shi da karfin tsiya a sa shi a kurkukun ba zai fita ba sai ran da ya mutu a tudda gawansa au ya katuluka ko a je a farmi shi a kashe shi kawai kowa ya huta au ya kuritu ko kuma a fidda shi daga makka suka ce babu na hudu annabi yusuf ma da aka yi mitin din ai zabi ɗaya ne kisa dan uwansa ne na- ya ba da shawara ya ce a a kara ya zama biyu ko a batar da shi ko a kashe shi saboda ko dai a je a tsare shi a kurkuku ko a kashe shi ko kuma a fidda shi a makka Allah ce wayan kuruna wayan kurulla Allah ce suna makirci Allah na shirya musu martani akan nasu wallahu khairul makiri Allah shine mafi alkhairin masu makirci mata duk tukunka in Allah ya shirya maka nashi da kai da nakan sai ku fada eh to haka aka shirya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam banda sunaye banda karyatawa a ce sihiri ne a ce waka ne a ce bokanci ne duka duka wannan domin a ribaci wawaye ga barin abin da ya zo da shi na shirya duk na cikin makircin da aka zama ake musamman ƙwararru ake gayyatowa a ce ku kalli muhammadu da kyau ku fitar da sunan da yanzu zai yaɗu a kansa wallahi akwai walid bin mughira an taɓa bashi wannan kwantarakin Allah ya bada labari ko suratul muzammil ko mutasir
إنه فكر وقدر innahu fakkara wa qaddara Allah yace yayi shuru kara yayi tunani wani suna zai rada wa annabi da me zai jefe shi wa qaddar ya kaddaro ya kirdado abin da zai faɗa Allah yace
ثم قتل كيف sake قدر ayan innahu fakkara إنه فكر وقدر
fa qutila kayfa فقتل وق- فقتل كيف thumma قدر qutila kayfa qaddara ثم قتل كيف Allah ya ce قدر to fa qutila kaifa qaddar yadda yayi tunani da nazarin ma Allah ya ce an tsine mishi albarka yawwa ba yayi nazari ba to tun daga nazarin hasashe kirdadon da yayi me zai fada Allah ya ce an tsine mishi albarka lokacin kirdadon summa nazar summa abasa ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر summa nazar da ya iso yanzu zai gaya musu abin da ya rerayo ya zo da shi zai presenting abin da aikin da aka bashi summa nazar ya kalle su yi shuru summa abasa wa basar ya dake ya tsume Eh, Allah yana kallon matsiyaci fakala in hada illa sirri فقال إن هذا إلا سحر
karshe da يؤثر yace duka tsafe-tsafe ne kawai Mahmud yake yake jan mutane su waɗannan abubuwan da yake faɗa kaza kaza kaza kaza kaza ya yi faɗi faɗan su ya gama to duk na daga cikin makirci istikbaran fil ardi wa makara sayyi Allah sai yace wala yahikul makaru sayyi illa bi ahlihi Allah yace kuma mummunan makirci bai sauka sai kan ahalinsa wannan kuma sunnar Allah ne shine Allah ce fa hal yanzuruna illa sunnatal awwalin Allah ya ce ai ba abin da suke jira sai sunnar al'ummomin da suka shuɗe tsari da Allah ya biyar da al'ummomin da suka shuɗe falan tajida li sunnatillahi tabdilan Allah ya ce ba za ka taɓa samun canji a sunnar Allah ba walan tajida li sunnatillahi tahwila ba za ka taɓa samun sauyi a sunnar Allah ba ko position ba a canza ba walan falan tajida li sunnatillahi tabdilan shine a ɗauke wannan da li sunnatillahi tahwila shine a ɗauki wannan a dawo da shi gurbin wannan wannan a mai da shi gurbin wannan amma duka suna nan Allah ya ce a sunnar Allah ba za ka taɓa samun canji ba yadda aka ma waɗancan da suka yi makirci wa annabawa Allah ci abin da zai faru ke duk dabarar mutum bai isa ya canza tsarin Allah ba yadda ka san ba yadda za ka yi matar wani ta ɗauki ciki ta haifi ɗan tinkiya in mutum ne mutum za ta haifa ita ma tinkiya za ta haifa akuya ma jinsin da za ta haifa saniya ma jinsin da za ta haifa to haka Allah ya sanya duk wanda ya yi makirci wala sai ya sauka kansa wala yahibul makaru sayyi'u illa bi ahli kar ka yadda a zauna a shirya ma wani makirci da kai koransa ake so a yi aiki me ake so a jefe shi da shi wani sharri ake so a mishi kar ka yadda kar ka yadda duk abin da aka haɗa kai da kai wallahi sai ya dawo sai ya dawo Allah ya ce wannan kuma sunnar Allah ce da ta gudana cikin al'ummomin da suka shuɗe tuntuni Allah ya ce kuma sunnar Allah ba ta canza wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ali duk wanda suka shirya wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan makircin banda waɗanda suka tuba daga cikin su irin su Abu Sufyan akwai wanda bai girbi abin da yayi ba babu babu Allah ya ce falan tajida li sunnatillahi tabdilan wa lan tajida li sunnatillahi tahwila to sai Allah ya ce awalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim wa kanu ashadda minhum quwwa وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا الله يجي أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم الله يجي براسه يتفيا أباين كسابه سجي سبيد كرشان وأن سكا gabace su ya hausawa ai suka ce tafiya mabudin ilimi ko Allah ce to ku kewaya ku je ku ga yadda karshen waɗanda suka gabace ku ya kare idan wata kujera kake zaune a kanta a ofis ɗinka in kana so ka more kujeran kaɗana wanda ya sauka a kujeran ya layin da za ka bi kenan duk layin da kake so ka ɗauka duk layin da kake so ka ɗauka a rayuwa to akwai wanda sun bi layin har sun yi ritaya to in kana so ka more ma wannan hanyar to ka je ka bibiyi wadda suka gabace ka akan wannan hanyar za ka ɗauki izina ya jami'in tsaro ne haka kawai zai tare mutum don cin zali ya sashi ta tsallon kwado ya rima sashi ta tsallon kwado ya ritaya yana zuwa da kanka na kai tsallon kwado karka yadda duk damar da Allah ya baka a rayuwa kai zalunci da damar idan hukunci ne a hukunta mutum bisa laifinsa daidai ne a hukunta shi amma ban da zalunci amma ban da zalunci Allah ya ce a walam ya tsiro fil ardi yanzu ba sa yi tafiya a bayan ƙasa ba fa yanzu su ga kaifa kana aqibatul ladina min qablihim ya ya karshen waɗanda suka gabace su ya kare kanu wa kanu ashadda minhum quwwa Allah ya ce su waɗancan sun ma fi su waɗannan na al'umman ka ƙarfi wa aksar amwalan wa aulada Allah ya sun fi su kuɗi sun fi su yaya duk abin da mutanen maka suke maka Allah ya su bi labarin waɗanda suka gabace ka adawa Allah ya suna gaba da su a komai samudawa suna gaba da su a komai mutanen annabi shu'aibu suna gaba da su a komai Allah ya su je su bi su bi yadda abin ya kasance ga gidajen su ga garuruwan da suka rayu wa innakum latamurruna alaihim muslimina wa bilayl يمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون الله تعالى كنا وجه وصفيا da marice ta cikin garuruwan su Allah ta baraka dauki izina ba idan karfi ne na zalunci adawa lamba ɗaya ne su har suna biya ma annabi hudu kullum ka tashi magana ka ce za a kama mu a mana azaba a mana azaba fudu waye zai mana azaba man ashaddu minna quwwa وأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون wa amma ahadun Allah ya ce amma adawa fastakbaru fil ardi sun yi girman kai a bayan ƙasa da gairil haq ba tare da haƙƙi ba wa qalu suka ce man ashaddu minna quwwa suka ce wa aifin karfi waye zai iya zuwa ya kama mu ya azabtar da mu Allah sai ya ce awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa Allah ya ce da basu lura ba Allah da yayi su ya fi su karfi shi Allah in zai yi ka da karfi sai ya yi ka kafi shi karfi to da Allah ya tashi halakar da su sai ya turo guguwa guguwa suka ga yadda take fancakali da gine-ginensu lokacin da suka hango ta suka ce alhamdulillah za a samu ruwa annabi hudu ya ce ba ruwa bane ba ruwa bane ba ruwa masta ajaltun bi ya ce abinda kuka ce a zo da shi din ne rihun fiha azabun alim iska ce da take dauke da azaba mai tsanani tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين Allah ya ce iska ce tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha tana markada komai da izinin ubangijinta ma tadaru min shay'in atat alayhi ما illa تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته duk inda guguwar ta bi Allah ta tausayi ne a zo a share kawai illa ta alfukaran in dai ta bigu labarin gini labarin ice labarin komi babu haka suka karce karce karce iska za ta bi mutum to za ka iya tsere guguwa ne haka za ta je kana ganin mutum na gudu har ka fara ganin kafansa ya fara rabuwa da kasa yadda jirgi ke tashi sai ta yi sama da shi can sai ta sako shi in ya faɗi sai kansa ya tsinki sakar ha alaihim saba سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام husuma ini bakwai sakara alayhim sab'a layalin dare bakwai wa samaniyat ayyamin husuma da ini takwas kaga kwana bakwai cikin tana kadawa akan su sai da ta kashe su duka Allah ya ce fa hal tara lahum min baqiya Allah ya ce ka sake haduwa da wani a cikin su ka je daga gidajen su ga nan gine-gine da Allah ya bari don ya zama izna kai ka san ba irin ku ne suka gina gidan ba kuma ka san ba irin ku ne suka shiga ciki ba hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikza ومنهم من أحد أو تسمع لهم ركزا Allah ya ce ko baka taba ganin su baka taba jin duriyar su gaba ɗaya Allah ya ɗaga su a bayan ƙasa to Allah ya ce in dai kafirci ne to waɗanda suka gabaci mutanen maka sun fi su ƙarfi da ƙarfin tattalin arziki da ƙarfin jiki sun fi su ƴaƴa sun fi su dukiya kanu wa kanu ashadda minhum quwwa Allah ce sun kasance su ne mafiya karfi wa ma kana Allah li yu'jizahu min shay'in fis samawati wala fil ardi Allah ce kuma bai kasance akwai wani abu da zai gagari Allah a sama ko a ƙasa wani abu a ce wannan abun zai iya buwayar ubangiji akwai abu babu innahu kana aliman kadira Allah masani ne Allah mai iko to sai ya ce ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ما ترك على ظهرها ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا ولو يؤكد الله الناس الله يتي إن الله ينا كام متاني بما كسبوا da abin da suke yi na laifi idan kun yi a muku in ka yi a maka mata raka ala zahari min dabba Allah ce da yanzu duniya ba kowa yawwa ka ji kowa ce gaskiya ne gaskiya ne inda a ce kana yi a maka Allah ce da yanzu ba kowa a wani ku yace walau yu'aqidu Allahu ولو يعاقب الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة Allah na'am ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون walau yu'aqidu Allahu an-nasa bi zulmihim inda Allah na kama mutane ya hukunta su da zaluncin da suke yi ma taraka alaiha min dabba anan ma Allah ya ce da yanzu a duniya ba kowa Eh, da ba kowa a wani kuma yace walau yu'ajjilu Allahu lin-nasi ولو sharran يعذب ijalahum الله bil-khair للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنزل الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون الله يجي ولو يؤجل الله للناس شر استئجالهم بالخير Allah ya ce idan da Allah yana gaggauto wa mutane sharri irin yadda yake gaggauto musu da alkhairi inda Allah yana gaggauta amsa addu'ar mutane na sharri yadda yake gaggauta amsa addu'ansu na alkhairi la qudiya ilaihim ajaluhum kula ce da kwanan kowa ya kare ka san wani in ya fusata ita kanta Najeriya idan ya banko wani addu'a har shi bai fita ba Eh, gaba ɗaya zai dunkule yin mulmulo to inda Allah na amsa Eh. to sai ku takarkara ku yi addu'a na sharri Allah sai ya watsar ku yi na sharri ya watsar in kun yi na alkhairi sai ya karba ya aiwatar mu Allah ya ce inda yadda kuke addu'an sharri yadda kuke addu'an alkhairi a amsa haka kuke addu'an sharri a amsa Allah ya ce da ba kowa ka san abin da baka fahimta ba yanzu inda za a bashi dama a bashi dama a ce ya roki abin da yake so yanzu a biya mai bukata wani zai ce kai ne bai so Eh. wani iya bakin cikinsa ya daga ido ya ganka haka ne Eh. Allah ce walau yu'aqibu Allahu an-nasa bima kasabu inda Allah na kama mutane da laifuffukan su ma taraka ala zahariha min dabba da bai bar wani bawa da yake tafiya a bayan kasa ba walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma sai dai Allah yana jinkirta musu zuwa ga wani ajali ambatacce kayyadadde shine ranar alkiyama idan kana yi ana rubutawa kana yi ana rubutawa kana yi ana rubutawa to akwai kuma inda za a je a karanta maka a biya ka فإذا جاء أجلهم على إذا أجل سيازو فإن الله كان بعباده بصيرا to lalle Allah mai ganin bayi ne nan kuma duk abin da ake yana gani sannan kuma zai yi sakamako akan abin da aka aikata to jama'a wannan shine karshen suratul fatiha abin da muka karanta ciki daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kure Allah ya fi ba sai kuma gobe idan Allah ya kai mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka